da yada sallama yawan sallama cikin al'umma yana kawo son juna yana saukar da albarka cikin al'umma nabi ya ce daga cikin imani yin sallama alaman ta'arif wa lam ta'arif kai sallama ga wanda san da manu baka sani gaba daya kin ana san yada sallama kwarai tsakanin al'umma mun karanta cikin babin sallama da ko zamu zo na Abdullahi bin Umar kun yakan ja wani su ta kasuwa sai cikin ya lura sun je ba sa sayan komi to kai kullum sai ka ja ni mu zo kasuwa ko ban ga kana so na ba eh to ko abin da muke zama kasuwa gurin dan mu zo kasuwa dan yawan gamuwa da mutane mu rinka ma juna sallama shi ce kana kasuwa kurin saboda cin kasuwa ta sallama kurin kenan kware tana da muhimmanci cikin al'umma tana kawo son juna nan ya kawo wannan ruwaya ta imani baya cika sai kun so junan ke mahimmancin kenan san juna kuma dan Allah ya ramkalla wannan ruwa ce ta rawa muslim ma muslim ya da wannan hadisi sai hadisi na gaba na ma ce wa anhu shi da abu huraira ya ce ya annan nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajulan zara aka lahu fi qadyatin ukhra فأرسل الله له على مدرجته ملكا وذكر الحديث إلى قوله إن الله قد أحب كما أحببته رواه مسلم وانا حديثي تنبايا غباتا بانسبا na cewa wani mutum ina rajulun zara akhan lahu fi qalatin ukhra wani ya kai ma wani ziyara daga wani gari zuwa wani gari fa arsadallahu lahu alama darajatihi malakan sai Allah ya ajiye wani mala'ika akan hanyar shi iya zuwa malakan iya jirin shi da ya zo ai bayani ya gabata ya ce mishi ina zuwa bawan Allah ya ce za ni wannan alƙarya zuwa ɗan uwana ɗan Allah ya ce wannan ɗan wani kana da wani abu ne wanda zai gyara maka da wani amfani ne a wajen shi a kurin ina san shi ne don Allah wanda a nan ne wannan mala'ika ce dama ni manzo ne ɗan saƙon Allah ne zuwa gare ka in ba ka labari Allah subhanahu wa ta'ala ya so ka kama yadda ka so wannan saboda shi. Kenan san wani don Allah iya sa ka yi ma Allah so ka, magana kenan. Wannan ruwa ya ita ma imam Musul ne roto. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار أنه صلى الله عليه وسلم يا يمغانا أكان أنصار تيوى لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله متفق عليه wannan ruwa ta albara bin azib radiyallahu anhu ya bada labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin magana kan ansa me yake cewa kansu iya cewa la yuhibbuhum ila mu'min ba mai san ansa sai mu'min kuma wala yubghiduhum illa munafiq ba mai kin kyamar ansar sai munafiki man ahabbahum ahabbahu Allah duk wanda ya so su Allah ma ya so shi wa man abagadahum abagadahu Allah wanda wanda ya kisa ma Allah ma ya kishi na ansar ba kurin ana nihi ba kurin dan Madina ansar ne ko yanzu kabilu na Aus da akwai Khadraj akwai Aus wanda suka kama annabi da yaje su a kira ansar a wancan zamani da har manzana nake cewa yau da gobe za a mamaye su kake nan ba dukan dan madina ke zama ansar yace za a mamaye su su zaman to ɗan kaɗan cikin al'umma yace khuzu min musinin wa tajawazu min musiin faqad addu malahum da mana ruwayar atabu khaliya ka ruwayar yace za a waye gari ansar a mamaye su a mamaye su a garin ya ce ina muku kira ku yi ƙoƙarin karɓar abin da suka yi mai kyau ku kawo da kai ga ɗan laihinsu da kurakuransu ansar sun gabatar sun ba da abin da yake nasu su sun bar nasu na taimaka ma addinin Allah wannan ya karantar da mu cewa gode ma 'yan harko ba su gabatar da ƙoƙari kuma a yi ma'ana a bar gaugawar shagubarsu ɗan wayewa cikin matsaloli na yau a kan mutane da yawa wanda suka fahimci suna daga baya za ka ga abu kaɗan da ta kakara ba basu abin suka sai izala kuma malaman izala ɗan uwa mutane ba su sanin ko duba halin da mutum ya taso a wancan zamani da yawa mai wannan magana za ka iya sukansu wallahi an ka diba albarkacin wa'azinsu ne suna ta kawo gare shi wallahi an ka diba duk masu wani magana masu zala sai ka gani albarkacin da'awar suna wayannan da yake suka a ƙoƙarin da suka yi ne har suna ta kawo gare shi ko uban shi ko malamin shi wa ma yanzu bai da abin suka yesu wanda wannan butulci ne gaskiyar magana sun tashi kai kula a kungiya kullum a cikin kungiya kungiya a wannan zamanin kai yanzu kake da yanci ina da yanci ne kaza a wancan zamanin babu yancin rayuwar suka bada nawa aka kashe har layira akan wannan baka da wani uzuri yancin yin da an kake ji yanci gare ni dan kasa ne ada babu wannan abu wannan kungiya asali sun yi ta ba dan kungiya ba sun yi ta ne asali don ba da dama na alaƙa gwamnati ke da iko iko wannan daula wannan ba islamiyya ba ce ba a zana magana nan wani zai magana saudiya ko ya magana malamin saudiya ta kaza malamin saudiya daula cikin daula islamiyya da komai ya zamana ka kawo ka kici da kakin da magana ko ko nijar ko nigeria wanda babu daula islamiyya ba addinin ma da kira kai magana mutum da rashin tunani rashin sanin da ka gaba sai ka iya kawo ayo malamin usaimin ce kaza bin mazan fauzan ce kaza fauzan a saudiya yake malamin saudiya ne daular islamiyya ke ciki halin da suka shiga wani bai shiga shi ba wasu jama'a wani wuri suka gane addinin suka suma addinin Allah yake sai suka yi wata jama'a alaƙa da gwamnati suka yi wannan haɗin gwiwa da zai a ba su damar su yi wa'azin ƙungiyar suke bauta ƙungiyar suke wa homonsu ya za a yi su kai addini yadda zai shiga shi ke zama matsala kuna wata daruwa ta rayuwa ta kawo su a ƙungiya ba suke ba ƙungiya ke ba a wannan addini ake so ya za a samu dama a yi ɗan wanda karanci turkiya turkiya asalin daula ƙarshen daula islamiyya ta hadi abdulhamid a ina zama na san basatin na dai wanda ƙarshen daula islamiyya da ta shugaban abdulhamid a turkiya yake a tattadalar samaniya suka ce ruwa suka ce lamfid da toman sai kiranta wannan turki can ne asalin amma da aka zo aka yi insulincin masu adon hanci suka rushe komi har kiran sallah aka hana a turkiya jallabiya wannan jallabiya aka hana a sa auren aiki ba maganin hijabi dole ki bi dokanki ba kiran sallah alhali nan ne ƙarshen daular islamiyya shugaba ne yake ba saudiya bai kiwa ina ga cikin wani cikin musulmi din akwai musulmitin amma iya na a ƙasa a ɓoye amin na sun sankantakat akwai wani cikin 'yan siyasarsu musulmi ne allah ƙaddara haɗarin jirgi ya sami iya ciki aka ce jirgi fuka-fiki ɗaya guda tsaya yake ma ce allah ina ma alƙawalin har allah ya karaya ne wallahi zan yi ƙoƙarin maido daular islamiyya a turkiya hikimar Allah ina yawon rasankantakar kurin jirgi ya haɗo babu wanda ya saura sai shi ya shiga ya tashi ɗan ɗan siyasa ne musulmi amma yanzu wannan albon da ya ma'alla shi ne a ran shi an sace siyasa ya shiga shiga siyasa siyasa ya shiga an matanan bayan za a yi iya bayanan yau addinin Allah yake ya shiga siyasa da wannan niyya a ran shi har ake mai zambo ana ga wani fartin mai maza ta bis tsammanin har yanzu addini iya zukatan bayan Allah mutane duk da sun rushe a zahiri amma addini ga wanda aka abin rasha ne addini har yanzu iya na zukatan mutane bai mutu ba kurin fuji'a majalisa mai wajen kujera ɗari uku da wajen hamsin sai ga wannan gwamnatin da yake sama abinda kurin ya samu kujera kudu talatin shida ce ji su kwashe sauran gaba ɗaya aka abin ba tsammani gamin harko ma abinda wai hidda bahara ya mai kiran sallah aka ba da dama na buɗe makarantu na islamiyya na musulunci aka ba da dama ‘yan wa a shekara hudu da yake yi sai da ya masallacin juma'a wajen dubu nawa ya yi makarantu ma'ahad wajen ɗari nawa ɗan lokacin da ya yi ya walwado da abin da aka hana manda ta biyu ya ƙara aka ganin da ku aka kunda aka lura kurin ya buɗe makarantu ya buɗe jami'o'i ya yi aiki mai yawa ya raya addini a zukatan mutane ya ƙarfa yana wanda wannan abin kuma suka farga a kenan ma wannan damun mushi kenan amma tana abu ya riga ya kawo an ba mata uzunin sa hijabi an ba su damar an ba da makarantu ana kantar ya addini sai sojojin kasar makiya addini yan almaniya suka suka kama suka suka yanka suka shi a ina ga a 61 ne sankantukat ina ga 62 ne suka shi aka sake rushe musulunci aka hana abin da aka hana ana nan ordogan wannan lokaci nan ordogan ne yanzu ordogan iya cikin wannan ɗaliban wannan makarantar iya cikin wanda suka yi karatu shi ma ko addini kai wani zaka ce ordogan ka zai kace yakace yakace kare ko ko ko ba ta ko ba ta ko ya sace albasi iya kira ordogan hafizun qur'ani ordogan hafizun qur'ani mutane ya sa addini mutane a ikhwani ikhwani amma ba ga ikhwani ba me yake ma addini me mun goshi me zai Erdogan da yazo shi ma ta haka da sunan ilmaniya ke da sunan waccan fartin ta kawurci yace zabe ne ta kara zai ah an shiga addinin musulunci da addini ya shiga dai kuna ga yawa abin da ya maido wa Turkiya addini ya komo hijabi ya komo komai ba abin da ba uzurin ba ba yanzu a Turkiya wani hali mutum ya shiga wani hali ka dibi uzurin shi kai da kai da kake ciki kana magana wani wuri kai da magana garin ka lahi Allah ko me ya zama a cikin muna maganar magana ta izala a yau wannan mutane sun tashi da fatar kahu sunna kuma kowa ya san wannan kasashe namu yanda kake magana wa aqida wani wane ne wani manhaji ne hoto wane ne su adi shirka ta ma mai mutane shirka ta ce gangariya malami zai kiran rauqayalu aljini zai kira malami a ce malam boka haka ka tashi wannan wannan mana bid'a bid'a wannan wani ma rakiya abin da aka taso wallahi shir bid'a rakiya ce abin da annabi ka taso shirka ce dumu dumu ake yi wannan halkawa tasu su shiga nan a bige wasu a kashe wasu haka akai tai kowa san yau alhamdulillah wannan kasashe namu har da ma wani wuri daban yanda wannan da'awa ta kai kuma aka halka to dan wani dan kurakure kaza kana magana sai kaza ta baki da ta kida akwai rashin akwai butulci wallahi dole kuma yana magana wallahi sunna kai kai samu wallahi kaga kai kaga daga wa'annan da'awa ce kai haka samu ko baban kai samu ko malamin kai samu kai ma koya ko yanzu baka abun adawa su waye zala zala ba kunja ba a ga manhajin da ake so kuma ba mai yasa kurakure kowa irin kurakuren shi sabai masa kurakure balle magana wannan malami da ba yanan ba kamata bai zamto wannan abin da saka ka aibin saka gaba da kana suka gaba daya alhali ga amfanin su ce ko ma ko na mai yadda ko ka kiya ko dan gargajiya ya san sunna ta kai ki ko gargajiya haka kenan mutum kai zan butulu sai annabi kace ma yake ce ma sahabbai ku yi ansar ku dauki go kawo da kai gaba da mu na wasu ku dauki nan abu ta kware sun yi nasu sun taimaka ma addinin Allah idan ka da saboda kudin kware ka zo kana so ka abu ana akwai duk mutum yana bin Allah duk mutum ya suka ya zala a yanzu wallahi butuli ne wallahi butulci ne butulci ne wallahi haka to shi ne haka to shi ne yayi shi me yawa addini malamin shi me yawa addini malamin shi me yawa addini akan su ne suka yi kuskure ne kun ba wanda bai manzon da godan kurin kana rushe su kana rushe amma kana rushe kanka ne an da rushe sunna kake wa wala dinin suka ya zalawi ya rushe sunna gaba ɗaya ne sun suke kira kan sunna sun suka kira kan kungiya ku ku shiga zala ku shiga wai kaza na kira kan zala ba ka ji ya kira ku zo shiga zala ai zai kira shiga zala sunna kamar ƙwa'in sunna kamar bid'a kamar shirka shine wasu madan mutane dan lalaci da sharri wasu abu ga mutum ya fahimci sunna wata na hanya ga ga gida shi wai kungiya ta kungiya ba butun butulu kuran butulu Allah butulci ne Allah ruwan Allah bala butuli ne wallahi butuli ne kuma ka diba kanka butuli ne sun ne daga nasa mai ta kowaye kuskure kowa yayi kuskure a gyara ku gyara ba kun gane kuskure ba ku gyara ba shi ne ba ka gano kurin kai gyara ka ci gaba mai kai ka soke su kun ba mai cewa ba kare ba mai cewa suna kira zo ka ci kungiya ba mai gaya haka nan an kuma sabani ne tsakanin sabai ma samu sabani har yaki aka yi har yaki aka tsakanin sabai ko ba yi baki an yaki kina mana wannan sabanin tsakanin jama'a tsakanin abu wannan daban ne ma bai kamata bane sa sa kana sukan wannan kana bata su kullun baka a wuce bata yawan suka yi aikin farko suka kawo sunnar hatta ka gare ka Allah saka musu zahiri barakwai kuma Allah gafarta musu dan haka kenan annabi ya cewa ya ce ansar la yuhibbuhum illa mu'min ba mai san ansar he mai imani wala bigudum illa munafiq ba mai kinsu he munafiki man ahabbahum ahabbahu Allah duk wanda ya so ansar Allah zai so shi wa man abagadahum abagadahu Allah kun duk da kisa Allah zai kishi wannan ruwa muttafaqan bukhari muslim sun kata wa an mu'az radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء معاذ بن ذلك بل labarin cewa yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allah azza Allah mai girma da buwaya yana cikin ma acha hadisi acha hadisi mun acha Hausa hadisi kudus ko hadisi kudus da Allah ya ce kaza Allah mai girma da buwaya ya ce almutahabuna fi jalali wa'inda suke san juna almutahabun kuna son juna saboda girman Allah kan addinin Allah lahum manabirun min nur a gobe kiyama Allah zai ba su abin hawa abin zama shi mimbarin abin zama na haske saboda matsayin su ya qabituhum da biyun wa shuhada shahidai za su rika za su ga nan begen su suna burge su an ce na ba da ba sai su bane ba nawa mai kudi zai ga wani abu a wurin talaka ya burge shi don ya dambe sai da ya burge amma ya burge shi kai kwalle ya ta burge shi kenan hatta da annabawa da shaidai za su rika burge su ba za su rika burge annaba shaidai saboda matsayin da Allah musu me yana matsayi na musamman aka yawa waɗanda suke soyayya don Allah wannan kurin wannan martaba kurin ta sa waɗannan an ba su wani matsayi dalilin soyayya don Allah wannan ruwa ta tarmizi kuma jin tabbataccen hadisi وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رعيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما كان من الغد حجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله فقال الله فقلت الله فقال الله فقلت آل الله بابا من دعنا فأخذني بحبوة ردائي فجذبني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتبادلين فيها حديث صحيح رواه مالك في الموطا بإسناد صحيح abin da ke wannan ruwaya abu da alkhawlani ke cewa na shiga masajid dimashq masalatin dimashq syria gaban birnin su suka ce da masu anzu ina shiga fa'iza fatan baraka sanaya ko na gwar matashi mai horin ushiriya haƙoran shi faɗin fas haƙori na gaba suna hori suna gaman iya horin haƙori na gaba wa idan nasu ma'ahu sai na ga mutane tare da shi فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه إن أنسى مسابقان تتمنوا أنسى مسابقاني أمسلاتين سيغا أميد أنجي أن تنبيش ميكاتي كان كذا كان كذا يسا دوكي أبن ديجا مسو shi bai san shi ba ya ce fasa'altu anu sai yana wannan kuma wane ne waye wannan faƙil sai aka ce mini haza mu'adu bin jabal radiyal anu ai wannan mu'adu bin jabal ne radiyal anu yanzu ke na san kowa ne ya ce falon maka ne min alagad washe gari garin allah na wayewa hajjarta he ne sabakon zuwa ka rigaye ni in hajjart ina zuwa fawajatu kan sabaka ni bi tahjir da sabako na yarda sabakon zuwa amma wa wajadtu yusalli kenan da naji iya sallah na same shi iya sallah fantazartu hatta qada salatahu ina jiran shi har ya kare sallar shi sun maji'itu min qibal wajhi sai nazo mishi gaba da gaba domin an ce akwai ladabin magana ko kyakkyawan mu'amala kada zo da gihe kana magana da gihe na juya kalle ka yazo min anfas gaba da gaba yazo mishi sai yana zo min inda yake kallo na da nazo fa sallamtu alai na mai sallama summa qultu sai na ce mishi wallahi inni la uhibbuka lillah ya ce na ce mashi na rantse da Allah ina son ka don Allah faƙal ya ce min Allah don Allah ne kowa da gaske tsakaninka don Allah ne da gaske da tsuwarka fa'ota na ce mashi Allah eh don Allah ne ya san ka wannan Allah haka ne ina tsuwa faƙal Allah ya ce Allah kuwa na dai ce Allah don Allah ke na rantse da Allah haka ne ya ce da na gaya ma haka fa'akadani bi haɓa wata rida'i sai ya kama ni ya ci kwalata ake cin kwalata amma nan haɓuwa kamar ka kama gaban wannan riga ce mai kamar na guda biyu ya kama tuwa ta mayayi na guda biyu da gaba ya jawo ni ya gamo ya gamo da gerin mayayi na ya gamo ni faca zaba ni ya huzgo ni ya jayo ni gaban shi faƙal ya ce abishir albishirinka ya ce fa'in ne sami'utu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ni ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya cewa ƙalallahu ta'ala Allah mai girma da buwaya ya ce wajabata mahabbaci lilmuta habi na fiya Allah mai girma da buwaya ya ce soyayya ta ta tabbata ga duk masu son juna don ni walmutajalisi na fiya da wada wanda majalisi fada ta ga masu danni zaman hada na Allah dan addinin Allah shi ma zama danni walmutazawiri na fiya da masu zuwa ziyarar juna danni walmutabadili na fiya da masu taimaka mu juna da abin hannu tsakanin taimakon juna danni duk wa'annan san Allah ya tabbata gare su na mahimmancin soyayya don Allah ke wannan ruwa ta tabbata nan iya so ya ce maka hajjartu ay bakartu na sabko da jimi qawluhu allahi fa qultu allahi al-awwal bi hamzatin mamduda istifham wa thani bila hamda nake da yace allahi kenan shi tambaya da yame shi mu'adun jabal kaman ta akwai istifham shin kuwa dan Allah ne shi zaka yasa alamat istifham allahi shi zaka akwai shi kuma ta bi babu babu ja babu babu istifham kun Allah kan Allah dan Allah sai wa ana abi karima wa ana abi karima al-mughdari bin bin ma'di karim radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba ar-rajul akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun sahih abu karima al-muqdar bin ma'adi karib yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ahabba ar-rajul akahu idan mutum kaso wannan uwa kullum kaga ya kamata ka so shi falikobiru an nuhibu ka ba shi labari kana san shi gaya mishi wani ina san ka dan Allah haka annabi ce gaya mishi kana san shi dan Allah wannan ruwaya ce ingantatta wa an mu'ad radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حديث صحيح نعم معاذ بن جبل da kanshi yake ba labari ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kama hannun shi ya riƙe ya ce ya ma'az annabi kira magana ya ce na rantse da Allah ma'az ina son ka kan wani ya ca ba annabi da rantsuwa da Allah ya ce na rantse da Allah ma'az ina son ka kaji manya sun ma'osi ka ya ma'az bayan wannan zai maka wasiya ka wasiya ce ta masoyi ga masoyi zai maka wasiya la ta da'anna fi dubur kulli sala kakka bar duk karshen kowace sallah kakka bar wannan addu'a menene ka raka addu'a Allahumma a'inni ala dhikrik Allah ka taimake ni akan ambatanka wa shukrika Allah ka taimake ni akan godiya gare ka wa husni ibadatik Allah ka taimake ni kan kyakkyawar ibada in wani rike cewa utitu jawami'il kalim an ban kalma algajera mai ma'ana mai faɗi dan wanda Allah wannan abin guda uku in ka samu a rayuwa mai garasa ambatan Allah ka zama to azzakir ambatan Allah ka samu halshen zikiri ka ka taba rayuwa Allah baka dira ga mutum zai ta hira awa guda ko a kabe cewa kai ta hira habashin da ya kuma amma kuma ka kaka hawa suke yanzu ga kaga shi mutum zai tsaya hira awa daya awa biyu ko a kabe ka ba amma ambatan Allah ne mai wahala zai wasu misali zaka sa abin shaidan zai na kawo misali gashi na a cikin mu zaka musubar haka in dan kasuwa ne in ma'aikaci ne in menene ne yanzu ba aiki an tashi kasuwa an tashi duk barayin kasuwa an tashi yanzu an rima kaso yanzu gashi ana kasuwa a masallataya daga an sallah furut minti biyar ya huta ina yake iya wata hawa da ana hira ba ya wajen wannan karatun ba da wannan karatun ko da kana ka shi ilimi da ka je kana wannan hira da ya maka janyo kanka wani bala'i ba da don ba akalla ka samu addu'a mala'iku ko da ka shi ilimi da kaje kana hada kana hira annabi kace duk wanda ya zamana an salla ana jira musalla ta gaba akalla annabi yace mala'iku suna mai addu'a Allahumma ghafir Allahumma rahmu har ayi salla mala'iku suna muku addu'a zama kurin ka zama baka son ko ni kurin ka zanna yanzu ba ai magana ba kuna jira muna jira insha ba kurin an yi magariba yanzu muna jira insha ko ba karatu ake ba muna cikin addu'ar mala'iku Allah gafarta maka Allah ji kanka annabi ce malaku haka kuma annabi ya ce kuma wannan zaman da kai in minti nawa ne kaman kana cikin sallah ne kana ladan awa nawa minti nawa ka cikin sallah za a baka ladan kaman kana cikin sallah ne wannan fadala ce ta zama ana jira sallawa kun balle da wuya ko almajin bai karatu ka samu karuwa ta wani abu akalla ya tunatar da kai da wani abu amma ga mutum kullum zai je ya tihira ko aka ga ka ba ana kai sallah farsa ya wuta ya je hada Allah kiyaye kenan idan Allah ya taimake ka ka samu damar ambata shi ba karamin baiwa bace ba yace haka kuma Allah ma taimako ka zama to mai godiya ka san an maka gode ma Allah dan shi kasum da azidannakum kuma ka samu ibada kyakkyawa wanda Allah ke so ki karba sannan addu'a ce gajera amma mai muhimmancin gaske kenan mu ma kan mu barta wannan shine magana kenan wallahi ina san ku dan Allah kuma ga wasiya ne ma na isar da ita Allah so ku na ku sannan shi ba abakum lazi abawta ni fi kenan wannan addu'a an ce dubur kulla sala shi dubur iya ɗaukan ƙarshe kahin sallama iya ɗaukan bayan sallama kamar shi bin kai marhamullah kamar da fitar bace ya kawo iya ga cewa duk abin da shayi addu'a ta roƙo ka yi ta kahin ka yi sallama bayan ka ta kawo annabi salati to amma za ka ga wasu malamai suka mun kanta mun kanta fi sunna na wannan kai na alogies ya kata cikin azkar da ake kawowa bayan sallama a sallah me yasa yanzu aka ga azkar da ake cewa tasbihi a ta ka dubu salatu ta ka dubu salatu dubu salatu cikin sallah ne kenan iya daukan ciki iya daukan waje amma an ce abin da sha roko abin da yayi kai kahin ka kare sallah kenan kuma dama akwai akwai ruwaya tabbatatta ta wuraren addu'a mustajaba akwai cikin sujada da ƙarshen bayan sallah makatuba a cikin takahin kai sallama iya cikin uyi ba da musu kenan kai anan yahi Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allah tamkin wa an Anas radiyallahu an anna rajulan kana inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam famarra rajulun bihi faqala ya rasulullah anni law uhibbuka أني لو أحب هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته إني لأحب هذا يتي أعلمته قال لا قال أعلمه فلهقه فقال إني أحبك في الله فقال أحبك الذي أحببتني له ana sai ce wani mutum a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da annabi gidan suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam imana ke suna da zama kenan suna tare da manzon Allah a zamanin gidan wuri guda suna wuri guda da annabi sallallahu alaihi wasallam suna zama da manzon Allah famar rajulun bihi ya wani zo huciya suna zama da annabi sallallahu alaihi wasallam shi mai magana ya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi wancan huciya ne huci sai wani wasu ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah inni la uhibbu hadha kai su da wallahi ina son wannan wannan mutum ina son shi sai manzo Allah ya ce mishi a alamtahu to kaga me kana san shi yace a yace alimu to kaga mishi kana san shi alimu yace falhaqa sai bi shi yace mishi ya isko shi yace inni uhibbuka fillah wa ana ina san ka dan Allah kurum shi kuma sai yace ahabbaka allazi abawtani lahu wanda ka so da shi ya so ka Allah kenan wata ruwa ya ce habaka Allah zai ababta ni fi Allah so kai da ka so dan shi idan mutum yace ya san ka da Allah kai ka ce kai ma Allah so kai da ka so dan shi gana kenan rawu Abu Dawud sai babu alamat hubbillahi ta'ala lil 'abd wala hath ala at-tahalluq biha wa sa'i fi tahsilha wannan babi ne na alama a gano wane iya san Allah ya za a gano kana san Allah kuma da yadda ake nema mutum da kwadaitarwa akan ɗabi'ar samun san Allah da fama don samun soyayyar Allah shine walhasa ala takhalluq biha da kwadaitarwa ko zabararwa akan dabi'antuwa da wannan san mana soyayyar Allah wa sa'i fi tasiliya kai hama samun wannan soyayya ta Allah sai fara da qala Allah ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim gaya musu kuna da'awar soyayyar Allah an har da gaske kuna son Allah ga alama shi fattabi'uni ku bi ni kenan ba abaka take ba a ganka kana biyayya ga Allah kana biyayya ga annabi shine alama da mu gano da gaske kake makon a baki ka yi waka kuma rayuwarka daban da ta annabi ƙarfi soyayya ce da yawa haka suke za su waka ta a raya a waka a baki su ne masoya annabi sallallahu alaihi wasallam amma gari ba rayuwarsu ba magana san Allah ko na annabi ko na san malaman su ne to suka ba wata daraja ta waliyi amma annabin babu haka haka bane wallahi haka bane yace fattabi'uni kubini yuhibbukum Allah sai Allah ya so wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku kurakuran kulawukan kuma wallahu ghafurur rahim dama Allah mai gafara ne mai jin kai shi malaka ta wannan aya ta imtihan jarraba wurin jarraba gane imanin bawa wannan aya ta kenan ga wajen gano mai ganin mai san Allah na gaskiya ta alama baka san gaiba ba amma za ka gano ta biyayye shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam bin manzon Allah shine alama kana san Allah kana biyayye ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo yace wa qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم الله يكرا يا أيها الذين آمنوا يا قوم إيمان من يرتد منكم عن دينه دون ديجا دبايا يبرأ الدين يرد daga cikin ku iya musulmi to kaka ce ka bata addinin Allah ka kashi ka rushe addinin Allah kanka kawa kanka za ta kare kai ne tababbe eh kai ne tababbe wahalalle shi Allah ya so addinin shi bayyane tabbata dan haka fa sawfa ya'ti Allah biqaumin Allah zai kawo da wasu mutane daban su kuma Allah zai kawo kin su yuhibbuhum wa yuhibbunahu shi Allah iya son dan na kware ne kuma su ma suna son Allah ce babban abun da ake nema samun soyar Allah to Allah iya son su kuma halin su azillatin alal mu'mini suna masu tafsawa shi ne azillatin ma'aikata azillatin na suna masassabci tana dace ruhama bainahum ko can ba magan zaku ruhama bainahum kin suna suna sassabci tsakanin su ga masu imani suna masu tausaya masu imani amma a izzatin alal kafirin suna masu karkarar hanci ba sa sassautawa ba sa kaskanta mana ba sa sassauta makawun yujahiduna fi sabilillah za su yi jihadi cikin ɗaukaka addinin Allah wala yakhafuna lawmata la'im ba sa tsoron zargin mai zargi kaga wannan alama kenan ta mai san Allah ko annabi zalma a ga yana kulawa tausawa masu imani tare karan hanci ga kawuri jihadi fi sabilillah kuma bai tsoron zargin mai zargi ta duk wanda bai san zagi bai sa alakan tashi shi kuma baya kira zuwa ga Allah ba dole daman eh ka san an zaga amma sharri yan wa sharri ba wanda ya tsira aksaru da nasu gatin latudrak yadda mutane wata gace da ba a da baka samun ta shi ne wata kisa ake ba da bai tabbai saba ma sunna ba ko ƙur'ani annabi isa annan musa alayhi salam ya je wajen munajati sai ita ya rabu bakin mutane a kayan bakin mutane abin ya mashewa a ce ya kaza a ce ya kaza a kan bakin mutane shi ya ga abin ya mai yawa Allah a hada su lace Musa ba kai ba ni ma ban tsira ba daga bakin mutane ni ma ban tsira ba sun dangana mun da sun dangana mun mata komai sun muni ni kai na da na kai haka ha da aka ce mutane ba ka tsira daga kai ne ku tsaya ko ga ita kanka shi ta kullum mai hankali kullum a rayuwa mutum mai neman tsira cin nasara kan rayuwar shi ka diba me alaka ka da Allah in dai ka diba alaka da mutane Allah ka kawo hala kullum ka diba me yi kokarin gyaran alaka ka da Allah subhanahu wataala amma balle a yau mutane mafi yawa wallahi an ka diba in dai ka ce za ka sade da mutane kowa ya be ka sai kuma ka bar Allah wallahi bayan da za a yau ka biya san mutane kowa ya be ka wallahi kai kuma Allah ba ka kai ka bar Allah mutane mafi yawa sun yi so a wani abin da yake daidai san su ce su da ra'ayinsu ko ta al'ada ko ta alfida ko wani abu da bai saba shara ba ko wani abu kudin dai in dai ka ce ka ce sak to kai kuma ka rafa hanya da su to kullum yi kokarin gyara ya ka da Allah sun so sun yi ba sai ba ba kai dai kokarin gyara tsakanin ka da Allah ko wata annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man arada Allah bi suhutin nasi كفاه الله مؤنة الناس ومن أرد الناس بسقوط الله وكل الله الناس ana da ruwa na take cewa duk wanda ya nemi yardar mutane duk da ya nemi yardar Allah da hushin mutane ba sa so amma haka Allah ke so ka daure ka ba abin da Allah ke so Allah zai kare ma sharrin mutane amma lokacin da ka nemi yardan mutane da hushin Allah don ‘yan uwa ne, abokai ne, ka a saba, ka a ɓata, ka su soke ka, ka ku ɓata zumunci, ka arba zumunci, sa sa ka saba ma Allah, to Allah zai barka da su. Ya sai maka, ga hazi na kanan Allah barka da su. Ya kullum mutum yi ƙoƙarin neman yardar Allah. Da abin da kake, kurin ka diba mai Allah ke so. wallah ba mutane ba kowa abokai ne kowa menene zaka zaka zaka zama lahiya yanzu kenan na Allah ya yabe su da ta da tausawa masu imani ta da karan hanci ko sun sabci ga kahurai suna jihadi fi sabilillah wala khafun lawmat lahum wala khafun lawmat lahum ba sa tsoron zargi mun zargi Allah ta zalika fadlullah wannan samun wannan hali wata baiwa ce wata fadala ce ta Allah yake ba bawa ki shiga wannan halin kici Allah iya ba daga wanda yake so kuma wallahu wasin alim Allah iya yalwata fadala kuma Allah masani ne akan komai wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري abin da yake wannan ruwaya abu hura ke bar labarin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Inna Allah ta'ala lalle Allah mai girma da buwaya ƙala ya ce, kan hadisi na kudus, wadda Imam Bukhari ya roto. Mana adali waliyan, duk wanda ya yi adawa da wani masoyi na waliyi na ke cikin waliyan, faƙad azantuhu bil haram. na sanar da shi ƙara kaman kana yaƙi ne da Allah. Ƙiyayya ta masoyin Allah kaman ka ta da yaƙi ne kai da Allah. Na ‘yan'uwa an yi maganar waliyyar cewa masoyin Allah. Wannan za ka iya gano mutum ta hanyar yadda yake bin Allah? ko kuwa ka yi hattara ba ka san mutum ba ka kai garajen taka bayan Allah lokacin da kake mai wulaƙanci ko cin mutunci to ba da shi kake ba da Allah zai kama mushi magana ke Allah zai kama wannan bawa kamar kana yaƙi ne da Allah ka tsira ka gaba ka sha sai Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shahabaliya bawana bawa Allah ce bawa bai kusance ni ba da wani abu da na hiso mai mutarautu alai kama abin da na farata mashi kenan ba wata ibada da za ka yi wadda Allah ya so kama abin da yake farilla ne a kanka duk loman nafila ba ta kai farilla ba ‘yan wa ƙarƙashin nan wata mas'ala da muke ciki a yau mas'ala ta azumi mutane sun ji fadala ta azumin misali ko shita shawwal ko azumin litinin alhamis ko azumin azumin 15 wannan fadala wani kaga mutum ya zo iya hamar sittin shawwal a lokaci guda ana bin shi ramadan shi yanzu hamar da yake ya sittin shawwal alhali wannan ramadan da za ka yi allah ya sani a ka sittin shawwal allah ya san wancan da kabarin in so ya ci allah ya san shi kuma ya hilada abinda ake magana malamai shi malamai ke magana inda mutum ko bai iyawa ko rashin lahiya balle mata abin al'ada sai aka ga wannan sittimin shawwal zai huta baka raban shawar zai kare baka yi sittin shawwal ba to tunda shi wannan ana dama har zuwa sha'aban ya ce an baka dama ka yi ram ka yi sittin shawwal kin dan ita karewa take wannan jaka ta magana ta wannan hira wanda yake ka magana a sita shawal wai habba shalo hazo habba da kana yin shi wai din da wai kai ne ya kawai shi kan taka ce me yasa annabi kawo sunan shawal bisan ba bisan masaran wata nan annabi yace min shawal ha ake magana in ya wani ya kure in akwai dama malamai magabata su sanin hira magabata ko wannan hirin da baki da hira kuran babu nasi ko daya daga magabata kullun hira ce da kalma sai ce wai su ce wai har ramadan kan yanzu kan ayi har sha'aban kan ayi shi wasu ta shawal ne shi annabi ta 60 min shawal to he ga ko ko wani za ta shawal amma ramuwa har ramadan ke yake kun zaka ga iya majajan bai Allah zaka za amma sita shawal yayi shi amma ramadan bai iyawa balle mata balle mata arfa ta zo bisi ba amma bisi ba ramuwa tun ramadan ba su rama ba a sun sai azumin arfa sai na tasuwa sai wata na wata muharram ko akwai mu zakan suwa shi ba yi ba kaga nan akwai rashin sanin abu wannan farilla ba wata Allah ya ce bawa na bai kusance ni ba da abin da na hiso kamar abin da na farta mishi kenan farilla ita ce aula kuma ta hila da wajen Allah magana kenan sai ya ce kuma wa ma ya zalu abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafil hatta ƙibba kaji ka yi farilla yanzu kana ƙari shi nawafil bawa bai kusance ni ba in dai bawa iya nafila iya nafila ƙari wannan zai sa har in so shi fa'iza a hababtuhu in har na so shi kuntu sama'ahu lazi ya sama'u bihi zan zamanto jin shi da yake ji da shi ni ne wa basarahu allazi yubsir bihi ni ne ganin shi wanda yake gani da shi wa yaduhu allati yabtishu biha da hannun shi wanda yake damka ko kama da kamawa da ita wa rijluhu allati yamshi biha zan zamanto kaushi da yake tahiya da ita wannan sai ta kullun tafsiri na na salaf cike hudda ka daga rubu daga nan masu cewa hululiya ma'ana ma'ir hulul na Allah ya sauka shi ma kan shi kace Allah iya kana zama kai ma Allah ne sai kama ka wannan ai ba Allah ya ce baka so ni ba ya zama idan ka zama jikin ka yace kenan Allah ya sauka cikin bayi haka zai kawo ayan wannan wannan yan daligo hudda suke ahili suka ce maka da kace ni Allah ne ba kai lahi ba ba kwanaki ba ka ahili karara ba wani jikan an kawo laha yace chadi wajen mabiya ahili ya kai ba mu da television a tarbin ya da'awa cewa aka tambaya bai ne wanda ya ce kamar ci a an mutum ya ce shi Allah ne bai balihi bai Allah ne magana da halin shi tona ba suke dogara ai Allah ce ba wannan kaza ni ne jinka ni ne ganinka ni ne kawaka ni ne hannunka kenan ka Allah kenan ya sabga cikin bayi wanda anan a cajin ne aka suka yi malaman kasar su ga haɗin da nigar aka yi fatawa cewa kan kan huce su kuma suka ce bai kamata ba a bar shi haka maza ita inda hutu har da riga gama caji aka yi wannan fatawa an ji kan an kwala kudin an kwala ne to na kila ce ta waluriya su ce to na mutum zaka maka ba Allah bai ce san zaman jinka ganinka kawaka hannunka wannan a wani malamin tafsir shi mun ba su ce matawa Allah zai zama tujinka wanda kenan ba za ka ji mugun abu ba Allah zai kare ma jin mugun abu ganinka Allah zai kare ma ganin haramu kenan Allah zaka kalli abin da Allah ya da shi ka ji abin da Allah da da shi ka hannunka zai aikata abin da Allah da da shi ɗan ka za ta aikata abin da Allah da ita shi magana kenan shi ne kenan ba ka abin da saba ma Allah ba shi ne magana kenan ba Allah ba zai zama ƙawaka ya zama hannunka yace wa in sa'alani a'taytuhu wannan bawa wanda yake kusanta ta da nafila in har ya tambaye ni zan bashi kinan iya da addu'a mustajaba iya roƙon Allah Allah zai biya mishi bukatar shi yace kun walin sta'adani law izannahu in kuma ya nemi tsari kariya a wajena zan kare shi taimami wannan almuhim kenan ana samun kusantar Allah da sarki farilla wadda Allah ke so kuma a biyu baya da nafiloli wannan ke ba bawa soyayyar Allah Allah ya soka ya kare ma saɓon shi da abin zaka zaka abin da yake yardar da Allah kuma da hadari an ga mana mai adawa da bawan Allah waliyin Allah to da Allah ke faɗa ba da kai ba sai Allah inna lillahi dafi alladhi amanu Allah shi ke karewa ba na ke kariya ga masu imani kenan shi ke ga musu wada Allah ta gina ina ga mata mu tsaya ganin zamu shiga sabon hadisi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى